نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى شاشد يوم شوال shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da sha hudu ga watan hudu shekara 2025 shekarar miladiya insha Allah ta'ala yawa mun dawo domin dorawa da darasin da muke gabatarwa na littafin sifatu salah na babban malami a sheik muhammad salih al-faimin alaihi rahmatullah bayan hudu da muka tafi kusan wata uku da wani abu ko wata uku a sakamakon jinya ko rashin lafiya da na sha fama da ita a lallai ba zan iya fara karatun da sai na yi amfani da wannan dama wajen miƙa godiyata ta musamman ga 'yan uwa da suke ta fatan alkhairi da addu'a na fata Allah ya saka uwa da alkhairi lallai 'yan uwa an nuna dangantaka sosai da sosai maza da mata gaba ɗaya wajen addu'o'i da aka yi ta yi a gida da ina ne da sauransu lallai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lallai duk wanda baya gode mutane Allah ma zai gode masa ina gode Allah ya saka uwa da alkhairi insha Allah ta'ala lafiya ne ta fara samuwa sosai duk da ne ba aurore gaba ɗaya ba amma dai alhamdulillah ba za a dawo a ci gaba daga inda aka tsaya insha Allah ta'ala daidai gwargwaro wannan darasi na sifatu salatin nabi shi kaɗai maka dawo zuwa yanzu sauran kuma sai daga baya za a ji sanarwa amma da zuwa yanzu Allah ya da darasin da muke gabatarwa na karatun asuba insha Allah ta'ala mun dawo kenan Allah ya sa mu dace akwai rashe-rashe uwa da aka yi da yawa tun daga wancan lokaci zuwa yanzu ana fata duk wanda suka rasa Allah madaukakin sarki jikansu Allah ya gafarta musu Allah ya saka kabarbaransu Allah subhanahu wataala ya bada uwansu juriya da hakuri na rashi da suka yi lallai akwai ɗaya daga cikin ɗaliban mu da muke karatu da shi kusan duk sati Alhaji Abdullahi mai Kano wanda yake zuwa da watan wata yana faka da an kusa ana yake sallah asuba to shi ma ana ji yau yau ana hudu kenan da rasuwarsa bakwai ko yau kwana bakwai kenan da rasuwa shi Allah ya masa rasu Allah ya kafarta masa Allah ya ji kansa dukkanin sauran uwa da makarasa Allah subhanahu wataala ya yafe musu yan kuwa idan ba a manta ba muna cikin alfaslu sadis fasali na shida fasalin da malam ke mana bayani game da hukumu tariki sala hukuncin mai barin sallah menene hukuncin wanda ke barin sallah addinin musulunci malam lallai ya kai ya kuma wajen bayani game da duk mutumin da ke barin sallah menene hukuncinsa a farkon babin malam ya yi kokari wajen raba barin sallah kashi biyu ya ce akwai mutumin da ke barin sallah tarkus sala ma'a inkari wujubiya akwai mutumin da ke barin sallah tare da inkarin wajabcin sallah shi baya sallah dan bai yadda sallah wajibi ce akan sa ba to irin wannan ittifaqan wa ijma'an malamai duk sun hada kan cewa kafiri ne domin duk mutumin da yace bai yadda sallah wajibi bace akan sa ya karyata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga menene hukuncin karyata Allah da manzon sa a shari'ance shine rijani barin addinin musulunci ne shi sa ba malami ba malami da yake shakka guda daya akan cewa duk wanda yace bai yadda sallah wajibi bace ya kafirta to mahallin nizaɗin shi ne akwai mutumin kuma da yake barin sallah akwai tariku sala ta haunan wata kasulan amma ma'al-iƙirari bil wujub akwai wanda yake barin sallah saboda kasala da kuma wulakantar da ita sallah amma ya yarda cewa sallah wajibi ce a kansa to shigar wannan shine malamai suka kai suka komo aka karu juna ilimi akan menene hukuncinsa wanda duk mai bibiyar karatun ya san menene abin da shi malam malam sallar da tamirin zayar a cikin littafinsa wasu daga cikin malami suka ce za a yi masa hukunci irin hukuncin murtaddi na ka ce murtaddi shine mutumin da ya ba addinin musulunci ma'ana za a neme shi ya dawo ya ci gaba da sallah idan yaki sai a kashe shi wannan kisan da aka masa daidai yake da kisan da mutumin da ya ba addinin musulunci so da ka duk hukuncin murtaddi za a dora a kansa kamar yadda za mu zo mu ji shi Allah ya Allah ya wasu daga cikin malami suka ce a'a idan aka ce wani ka zo ka yi sallah ya ce shi ba zai ba ka zo ka yi sallah ba zai ba baka yadda wajibi ba ce a'a na yadda wajibi ba ce kawai ne ba zan ba malamai suka ce nan ma za a kashe shi amma idan an kashe shi za a yi masa sallah za a yi masa wanka za a je a binne shi a makarantar musulmi kaga ya zama to mai kenan musulmi ne ina fata fahimta to amma idan zan tambaye mu yan uwa malam salih al-usaimin a cikin ra'ayoyin nan guda biyu wanda ya rinjaye idan za ku iya tana karatu cikin bana baya malam al-usaimin wannan ra'ayi ya rinjaye shin wanda yake barin sallah baya yin ta da gangan haka kawai amma ya yadda wajibi ce menene ra'ayin malam mai littafi ya yi rinda malam ya ɗauki fejika ga sunan kusan guda biyu kuma yana ta bayani ayoyin alƙur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun malamai akan cewa lalle duk wanda ya bar sallah haka kawai yayi ridda bala kamar abubuwa da ya ce barki ya ce maki ra'ayin sosai da sosai ya kamata idan ka je ka dan ƙara maraji'ar wajen domin ka ƙara fita da fa'idodi malam ya kawo mana a wancan lokaci to bayan malam ya kawo mana duk bayanan da suke bayani akan cewa mutumin da ya daina sallah haka kawai haka kawai ko da ya yi ikirari ya yadda cewa sallah wajibi ce malam ce ya yarda ya ga addinin musulunci da shi da mushriki wanda yake arne ne shi duk ɗaya suke wanda shi ne ra'ayin malam musulmi da da yawa daga cikin malamai wanda abdullahi ibn shaqiq radiyallahu anhu ɗaya daga cikin tabi'ai ke cewa babu abin da sahabbai suke kallon sa tarkuhu kufrun ghayra salah babu wani abu da sabai na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi suke kallon barin su kafirci ne ya ce banda sallah banda ayoyi da malayi ta kama da hadisai a abin da ke tsakanin mutum da shirka shi ne mai barin sallah malam ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen kawo mana abubuwa wanda su nuna cewa lallai duk mutumin da ya bar sallah haka kawai ya kafirta to bayan malam ya kawo wannan to shine zai kawo mana hukuncin wanda ya ridda addinin musulunci nan zamu tashi yan uwa idan za ku tana ahkamu amma amma al-ahkamu dunya fa innal murtadda idan kun duba littafin ku nan zamu tashi fa amma ko amma al-ahkam amma ahkamu dunya amma hukunce hukuncen duniya da suke rataya akan wanda ya ridda malai ce fa innal murtadda haƙiƙa duk mutumin da ya ridda ya bar addinin musulunci akwai hukunce-hukunce guda biyu a kansa hukunci na farko shine hukuncin yadda 'yan uwansa musulmi a duniya za su mu'amalance shi hukunci na biyu shine hukuncin yadda Allah subhanahu wata'ala zai mu'amalance shi idan ya mutu ya koma zuwa gare shi to wannan sune abubuwa guda biyu da malam zai kawo mana wanda sune zamu ji insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abu na farko malam yace ينفسخ نكاحه من زوجته وتحل لغيره yan uwa duk mutumin da ya daina sallah dukkanin mutumin da ya daina sallah ya yi ridda ya ba addinin musulunci hukunci na farko da ke rataya a wuyansa wanda musulmi ya kamata kowa ya kallansa da shi shine yanfasihu nikahuhu aurensa ya lalace automatically ma'ana daga lokacin da mutum ya daina sallah kwata-kwata an yi terminatin ɗin aurensa kai ne na ga ce in bisa a alfasku shi ne abin ya lalace kai tsaye kawai lokaci guda aurensa ya lalace yanzu da matarsa da shi zama suke kamar zaman mutum da kawo Allah ya kiyaye ina fatan fahimta ya kuwa duk wani mutumin da ya bar addinin musulunci ya shirka haka yake Allah subhanahu wataala ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات سيسمي فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات سيسمي فلا ترجعوهن إلى الكفار قبر سيسي لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم سوما جاء المسلمين باسا هلتا قمشركي هر أبدا كما يجد سوما مزاجين مشركين ba sa halatta ga matayen musulmi har abada Allah subhanahu wataala ya faɗa ce idan mataye suka yi hijira suka dawo garo gare ku to ku gwada su ku jarraba su ku tabbatar da imanin da suka yi da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana nan tabbatacce idan yana nan sai Allah subhanahu wataala ya ce kada ku ƙara mai da su zuwa ga mazajen su mushrikai dan da yawa a garin Makka an samu wata ta yi imani ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mijinta yana nan akan shirkar da yake yi to idan ta gudo daga wajen mijinta ta dawo madina ta hijira kenan ko sai annabi ce sai Allah madaukakin sarki ce to a gwada su a tabbatar da imanin su tabbatacce ne yana nan idan haka ne sai Allah ya ce to kada ku mai da su wajen kafirai me dalili la hunna hillu lahum wa la hum hilluna lahum saboda su mata musulmi har abada ba sa halatta ga mazaje mushrikai kuma yadda mazaje mushrikai har abada ba sa halatta ga matayen musulmai wani zai ce a'a to ai Allah subhanahu wataala ya halatta namiji aure mai mace mai hudiya ko a'a wannan ai alul kitabi ake bayani ba mushrike ba kun san akwai bambanci ko wancan lokacin mun bambanci mushriki shine wanda yake bautar gunki ko dutse ko bashi da addini wannan shi ake cewa mushriki amma alul kitabi shine wanda ya yarda da littafin da aka saukar daga sama kamar bai yahudi ko nisa dan uwa an halatta maka auren matan ahalul kitabi ne kawai amma ba a halatta maka auren mushrika wala tankihul mushrikati ko hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'min wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ba ka Allah ya ce ba har abada musulmi da auri mushrika amma al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu min al-mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna musina ghayra musafihin wannan ana bayani ga ga namiji musulmi zaka iya zuwa ka auri mace kirista ko ba yahudiya wannan addini ya halatta maka babu komai akai amma kai ba za ka ɗauki ‘yarka musulma ba kuma ka ba bai wuni ba za ta yi ba amma shi mushriki mutumin da yake arne ko ba ma guje ko wanda bai yadda da addini ba irin atheist nan gaba ɗaya wanda su ba su ba su ma yadda da addini ba addini wani nauyi ne kawai da wasu suke so su bautar da kai haka suke ɗauka to irin waɗannan baya halatta kai ka aura daga gare su baya halatta kuma ka aura musu to wannan shi ake bayani dan mutumin da ya yi ridda ya bar addinin musulunci to irin wannan ne dan wannan fata abin ya fito fili sauraka daga lokacin da mutum ya yi daidai da sallah gaba daya to aurensa ya lalace kai tsaye idan kana da ya'a wajen su suka je ka ɗauko yarka eh kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umar sai a ibn abul as abul as ibn rabi wanda yake auren zainab yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kama shi a yaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba da fansa lokacin da yarka ta aiko da sarkarta sai annabi ya ce za mu yi sharaɗi da kai za ka aiko min da ‘yata ya ce ya yadda da ya koma garin makka sai ya aiko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ‘yan sidan da ta dawo zuwa gare shi lokacin da ya musulunta sai annabi ya ba shi matarsa shi kenan ina fata ku yanzu haka al'amari yake yawa sai alaka daga lokacin da mutum ya radda shi kenan ya ba addinin musulunci ba ba aure sai ma da ya ce wata hilu li ghairihi ita wannan matar ta halatta ga waninsa wa yakunu istimta'uhu biha sai kasance jin daɗi da mu'amalar aure da shi wannan namijin da ya daina sallah ko ya ridda zai ci gaba da yi da wannan matar istimta'an bi imra'atin ajnabiyatin min kamar jin daɗi ne da matar da take ajnabiya a gare shi matar da take ajnabiya ita ce wace matar da ba ta halatta a gare ka eh kamar mutum ne ya je gidan mata masu zaman kansu ya shiga ya mu'amala da su wannan wata irin mu'amala ce ya sunanta zina ko to shi ma wannan mutumin da yake gani ya biya sadaki matukar ya daina sallah ya shiga cikin irin wannan rayu duk duk lokacin da zai taɓa matarsa da yake gani ya biya sadaki ko zai kwanta da ita zini yake don addinin musulunci ya raba su addini ya raba kun ga akwai haɗari ke Allah ya samu dace hukunci na biyu la tahillu dhabihatuhu wa la saydu duk yankan da zai yi baya halatta kai da kake sallah musulmi kace haka nan duk abin da zai samu na farauta baya halatta kai musulmi kace dan duk abin da yanka daidai yake da mushi duk abin da yanka daidai yake da me da mushi wannan shi ma kaga an halatta maka yankan cin yankan ahlul kitabi ne ba mushriki ba wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum aka ce ko utul kitaba abincin wanda aka ba littafi hillu lakum ya halatta a gare ku kuma kuma na ku ya halatta a gare su amma mushriki ba ba za ka ci yankan sa ba so da ka duk mutumin da ya radda shi sa lallai dole ne bari ake yayi wani ma'amalan da mutane a cikin al'umma mai uwa duk mutumin da ya radda akwai hukunce hukunce da yawa da suke rataya akan ka kai musulmi game da shi idan ya zo yanka kaza ya aika maka da nama an ka cika ta haram ka ci mushi eh tunda kai Allah ya maka hori mata alaikumul mai mai ta tubo wa dam an haramta an haramta maka cin mushi ba za ka ci abu na uku لا يكون وليا على أحد من أبنائه أو بناته baya halatta shi wannan da ya rida ya zamto waliyin ɗaya daga cikin ƴaƴansa maza ko waliyin ɗaya daga cikin ƴaƴansa mata ko ya wuce ɗansa ya karɓa masa aure ko ya wuce walici ya aure da ita ba ya halatta babanta ne ba amma idan ita musulmi musulma ce to addini ya raba baya halatta ya mata walici saboda mushriki ne idan yahudi ne zai iya bada yasa tun da addini ya ce ka je ka aure mai yahudiya a'a to waye za aure da ita kenan ba babanta bane ya halatta mata walici ya halatta babu komai amma mushriki ba baya halatta saboda ka duk mutumin da ya shirka baya halatta ta ƴarsa ta cikin sai auren da ita in ka je ka aura wannan auren bai ba za a yi wannan auren ba sai malai ce falau zawwaja ahadan min banatihi inda za a kaddara ya aurar da ɗaya daga cikin ƴaƴayensa mata wa huwa la yusalli alhali baya sallah fannikahu ghairu sahih bale ta a lokacin auren bai ba kwata-kwata auren bai ba shari'a ba ta ɗauka wannan auren a matsayin aure don duk abin da shari'a ba ta yi tibarin a matsayin tabbatacce ingantacce wani abin lalatacce ne kun ji abu na uku kenan abu na hudu almurtaddu la yuqiru ala riddatihi bal yajibu qatluhu idan istamarra alaiha mutumin da ya ridda ba a tabbatar da shi ba ya tabbata akan rindasa kare shi kawai cigaba da harkokin sa'a akwai abin da shari'a ta ce a masa shine mai a kashe shi a kashe shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce la yahillu damu muri'in muslimin illa bi ihda salatu baya halatta ka zubar a zubar da jinin mutum musulmi sai da ɗayan abubuwa guda uku ko dai mai aure da ya zina aka kama shi da shaidu tabbatattu to na sai aje a jefe shi kamar yadda addini ya tabbata ko mutumin da ya kisan kai ya samu ran da yake barrantacce haka kawai ya kashe shi shi ma sai aje a kashe shi an nafsu bin nafsi ko mutumin da yake at-tariku lidinihi al-mufariq bil jama'a mutumin da ya bar addinin sa ya fita daga cikin jama'ar musulmi kun garin take nan ko sai aje a kashe shi to haka idan mutum ya rida wato idan mutum asalinsa ba musulmi bane ba yahude ne ko ya taso ba shi da addini wannan shari'a musulunci abin da ta mace ne ta kira shi shiga addinin musulmi ba ta kashe shi sai dai idan an kira shi an kira shi yaki to babu laifi sai a yake shi amma mutumin da ya rida shi asalinsa musulmi ne sai ya fita to wannan kashe shi ake yan uwa haka annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi fada in dai akwai gwamnati ta musulunci mutumin da ya rida to hukuncinsa shine sai a kashe shi sau haka mutum da ya rada ba a bane kawai mutum ya daina sallah haka kawai idan muka ɗauki ra'ayin malaman da suke cewa ya yi rada to kaga daga lokacin shikenan ya hajjinsa ya halatta eh sai wali shugaba sai sa a kamo shi ai masa nasiha a sa wani malami kamar da su malaman suka faɗa suka ce mustahabbi ne ai masa wannan nasiha idan aka mashi aka shi lokaci guda yayi amma babu laifi a sa wani malami mai balada mai iya nasiha da bayani sai zo na da shi masa bayani ce wannan abin da kake yi ba daidai bane zai jawo maka matsala a duniya zai jawo maka matsala a lahira ka ka tuba ka koma ga Allah sai ce kai malam ne ka bada diga zai sallama sai a ce a raba da shi can sai a ƙara dawo malamai suka ce aka masa haka sau uku yake shikenan kawai sai- sai wali ya bada dama sai a je kawai aure ya shaɗi nan shikenan ya tafi a banza Allah ya kiyaye abu na gaba la yughassalu li'annahu la yudahhiruhu al-ma'u wa huwa kafir ba za a yi masa wanka ba saboda dan mutumin da ya mutu yana kafiri ruwa baya tsarkake wannan kafircin nasa to haka dan mutumin da ya mutu a matsayin kafiri ya ridda yadda ake musulmi wanka a mutunta shi a girmama shi a wanke gawarsa wanke har sau uku a wanke shi da ruwa a wanke shi da eh, da magariya a wanke shi da kafur shi ba za a yi masa ba ko ruwa ba za a samu ba sai dai kawai ajiya ta rufe shi mai da zamu zo mutum sannan la yusalla alai ba za a yi masa sallah ba ba sallah mai za a yi masa shi kenan kawai sai aje a binne shi a rami la yustaghfar la yustaghfar lahu wa la yud'a lahu bir rahma sannan ba- ba za ka masa istighfari ba kuma za ka roƙa masa Allah ya masa rahama ba wato ƴan uwana masu albarka shine yadda al'amari yake shine idan da wani arni ko wanda yake mushriki zai mutu ka daga hannu kana cewa Allah ya masa rama ko Allah ya tsanta a lokacin wannan addu'a da kake saban Allah kake yi wannan addu'a da kake yi saban Allah kake yi zinubi za a rubuta maka saboda a- Allah subhanahu wata'ala kai ya bayyana karara wala tusalli ala ahad minhum min mata abadan wala taqum ala qabrihi kada kai sallah a kan ɗaya daga cikinsu idan ya mutu har abada lokacin da abdullahi bin ubay bin salul ya rasu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsaye akan gawarsa saboda roƙo da banbaki da ɗansa ya ta yi a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har ya nemi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba shi rigarsa ya sa masa annabi duk ya ba shi da ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da manzon Allah in kai masa istighfari kai ko sausa ba in kai masa istighfari falai lai yaghfir Allah Allah ya ce bai taɓa gafarta masa ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa idan ya masa istighfari da zama malamai suka ce wannan saba'ina din ba ana nufin wai idan ya wuce su saba'in za a yi masa gafara ba a'a mubalaga ko da zaka yi kamar ba wuce ce ko da sau dubu zaka yi ba zan baka ba to haka ne ko da za ka yi masa istighfari sau malala gashin jinkiya kamar yadda bawashi yake faɗa Allah ya ce ba zan gafarta masa idan annabi zai zai nemi gafara akan wanda ya mutu a matsayin mushriki ba karɓi gafarar manzon Allah tsira da mutum tsara tabbata gare shi ba a yanzu wa kake tsammani zai nemi gafara a gafarta masa saboda haka annabi tsira da mutum tsara tabbata gare shi Allah ya hana shi daga lokaci haka annabi Allah subhanahu wataala ya ce ma kana للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا به للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله منه تبرأ منه هكذا الله يقول Allah ce bai dace ga annabi ku duba ba bai dace ga annabi ba da wanda suka yi imani ce nemi gafara ga waɗanda suka mutu a matsayin mushriki sai Allah ce walau kanu uli qurba ko da waɗanda suka mutu sun kasance makusantan su baya halatta ga annabi neman masa gafara to da yanku saboda haka yanku duk wanda ya mutu a matsayin mushriki kada ka ce Allah ya ji kansa eh babu laifi kana jin kunya sai ka ce to Allah ya ji kan musulmi eh Allah gafarta wa musulmi ba shi kenan ba yawwa na'am in yana jin hausa addu'a addu'a kai addu'a kai Eh, ai akwai wanda zaka ga kana mu'amala da shi kuma ba musulmi bane kuma za a yi masa mutuwa ba ku yafi gaje kamar sadiya ai ko amma zaka ce Allah zai wanda ya mutu a wallahi an ka faɗa ka saba wa Allah eh mun sha bayyana wannan sai dai ka ji kamar sorry sorry kawai eh sorry ba sorry shikenan kawai shi ka bashi hakuri shi tunda shi aka mutuwa ko ka yi hakuri eh shi kuma ta Allah ya Allah ya ƙara masa nauyin kasa shikenan a hadisi a tabbata ingantacce lokacin da muke karanta a kamun jana'iz mun karanta hadisi ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan mararta bi qabri kafir idan ka wuce ta ta kabarin kafiri fa bashiru bin nar ta masa bashara da wuta sai Allah ya ƙara nauyin kasa idan mutum mutum matsayin mushriki kuma ai shikenan me ya rage shikenan sai aka yan uwa mu kiyaye ba a nema wa kafiri gafara ba a cewa Allah ya ji kansa ba a abu na gaba la yudfaru ma'al muslimina ba a binne shi tare da musulmi ba a ɗaukar gawar mutumin da ya mutu a matsayin mushriki a je a kai shi makabartan musulmi abin da shi wannan ma saban Allah ne annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya hana shi ware makabartar kafirai ake daban makabartar musulmi a ware ta to idan aka samu mutum musulmi ne sai ya rida ya bar addinin musulunci ta hanyar daina sallah ko ta hanyar furta abinda ya fitar da shi daga addinin musulunci kamar yadda kalmar ridda babban malami ibnu qudama al-maqdisi alayhi rahmatullah a cikin littafin al-mughni yake cewa ridda ita ce arrujuu anil islam ila al-kufr bil qawl aw al-fi'l shine mutum ya dawo ya bar addinin musulunci zuwa ga kafirci ta hanyar wata magana da ya faɗa ko wani aiki da ya aikata idan aka tabbatar da wannan to shikenan sai a bambanta makabarta idan mutum baya sallah kada kuna gani a dauke shi a kashin makabartar mutum abu na gaba wala yuraf ba za a gaje shi ya mutu to duk ƴaƴansa ba za su gaje shi bal yakunu maluhu fi baitil mal dukiyarsa za ta kasance ne a cikin baitul mal dan mutumin da ya mutu a matsayin mushriki yan uwa annabi tsira da mace tsara tabbata a gare shi ce la yariful muslimul kafira walal kafirul muslima musulmi baya gadan kafiri hakanan kafiri ba zai gaji musulmi ba idan mutum kamar yadda zaka ga wasu daga cikin irin wasu garuruwa daga cikin jawoyin mu na arewa zaka samu gidaje wani wani wani bangare musulmi wani bangare kafirai ba haka bane ga uwa ga uba sai ka samu uban musulmi ne uwar kuma kafira ce idan aka biya ai sai araba wanda ya ga dama zai bi musulmi sai bi wanda ya ga dama zai bi arme sai bi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id haka ake raba to irin wannan kaga akwai tawaru bainahu ko gadayya tsakanin su to kai musulmi duk kudin wannan dan uwan naka idan ya mutu baka da gaba wannan mahaifin idan arme ne duk kudin sa kai musulmi ne baka da gaba shi ma ba zai ci gadon ka haka al'amari yake mai dalili saboda addini ya rabu malai ce amma ahkamul akhirati amma hukuncin lahira da ke rataya akan mutum idan ya mutu yana ridda fa inna man mata ala riddati wanda duk ya mutu akan ridda wa huwa la yusalli alhali baya sallah fa innahu yuhramu dukhulul janna shi wannan kai tsaye an haramta an haramta masa shiga aljanna wa yadkhulun nara khalidan fiha abadan Allah kiyaye bala ce zai shiga wuta ne fa kuma yana mai dawwama a cikin ta wannan kai haka ne inna huma yushrik billah faqad harrama harrama Allah alaihi aljanna wanda duk ya mutu yana shirka to zai Allah madaukakin sarki ce Allah ya haramta masa aljanna har abada wannan haka yake saboda duk mutumin da ya mutu baya sallah to ya mutu a matsayin ridda sai malam ya ba da shawara cewa annabi yadda wa innahu shi wannan wanda ya mutu baya sallah din la yajuzu li ahadin minkum baya halitta ga ɗaya daga cikin idza mata lahu ahadun la yusalli idan ɗaya daga cikin ɗan uwansa ya mutu baya sallah la yajuzu lahu kai da aka yi maka mutuwar baya halitta a gare ka ay yuqaddimahu ila almuslimina li yusallu li yusallu alayhi ka dauko shi ka kira mutane ka ce jama'a zo ai masa sallah idan kai aka kaha in ci Allah ka ha'inci manzan Allah ka ha'inci yan uwanka musulmi wallahi ka san dan uwanka baya sallah baka taba ganin shi yana sallah ba sai ya mutu sai ka je ka samu liman ka ce a zo a masa a zo a zo a masa mai yiwa liman bai ankara ba mai yiwa sauran yan uwa ba su ankara ba sun dauka yana yi in ya fito wajen aikin sa ko wajen kasuwancin sa da sauransu amma kai ka san baka yi sai ka gabatar da shi musulmi da a tara a ce masa sallah na farko dai wannan sallah da suke masa babu abin da ya ta amfani shi idan manzon Allah tsira da aminci tsara ka fata gare shi zai mutun sallah ta gawa ya masa addu'a Allah ya ce ba za a karba ba kai waye kai kuma da zaka yi a karba ina fata fahimta dan sallar gawa dawa menene babban gharafin ta shine mai addu'a ce addu'a ce to annabi ya tsaya akan gawar Abdullahi dan Ubay bin Salul ya masa sallah Allah madaukakin sarki ce kada ya ƙara tsayawa kuma ko da zai masa istighfari sau in Allah ba zai karba Allah ba zai gafarta masa na farko kenan abu na biyu kuma ka ha'inci musulmi ka sa sun yi addu'a da sallawa mutumin da yake mushriki to raka sai malaki ba da shawara duk mutumin da ya san cewa dan uwansa ya mutu baya sallah kwata kwata to kada ya saki izo ya samu liman ko ya samu jama'ar unguwa ya ce jama'a wani ya mutu a zuwa masallaci sai sauri ya samu yan uwansa shi da su suke shi can wani waje a je a turbuɗe shi shikenan ya bi abin nan ina wani wani ya rasu shikenan ya mutu abin da ya kamata ke Allah ya samu dace malai cewa inna mal wajibu alaihi abin da yake wajibi a kansa ay ya kharuja bihi ba'idan ya fitar da shi can nesa thumma yahfiru lahu hufratan sannan sai haƙa masa rami yadfanuhu fiha ya binne shi a cikin wannan rami li'anna kufra al-murtaddi saboda kafircin mutumin da ya ridda anil islami game da addinin musulunci ashaddu ya fi tsanani min kufril yahudi wan nasara sama da kafircin yahudi da nasara mutumin da ya ridda tsananin kafircin sa yan uwa ya fi kafircin ba yahudi ya fi kafircin ba nasara malai wal iyadu billah Allah ya tsare ku fattaqullah mu ji tsoron Allah in ji malam yace wa hafizu ala salawatikum mu kiyaye sallolin fa idza fa idza fa ma za yabqa min dinikum idza dayatumuha mala ce to idan kuka to da sallah menene ya rage mana a cikin addinin Yesu yanzu sallar da ta rage mana idan muka to da ta sai sai me kuma babu babu abin da yanzu a ce da ya rage wa musulmi suke kokarin ba da himma akan sa duk lalacin mutum da wahala kaga baya ba da himma akan sallah daidai gwargwadon ikansa amma duk wani abin da ka sani na mu'amala da addini da sauransu wala yana cikin wani hali yana fafaka ne yana neman mutuwa ko su amma sallah za ka gani alhamdulillah duk inda ka zo masallaci za ka an cikin masallaci ana sallah alhamdulillah to ita din ma idan muka tutarta ta sai mai kuma ya rage mana shi malai kamar hadisi ya ce inna akhira ma tafqiduna min dinikum as-salah hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi fada cikin mustadrak na imamul hakim an-nisaburi nabi ya ce ƙarshen abin da za ku rasa ƙarshen abin da za ku rasa daga addinin shi ne sallah ma'ana ƙarshe daga ita sai daga ita babu kuma wani abu da ya saura wa musulmi sai sallah kun ga muku rasa addini kenan gaba ɗaya ko shi ne imam ahmad dan hanbali ce ƙalar imam ahmad rahimahullah imam ahmad bin hanbal ashebani alaihi rahmatullah ya ce kullu shay'in dukkanin abin da zahab akhiruhu ƙarshen sai ya tafi lam yabqa minhu shay'in ai babu abin da ya rage a cikin sarki nan ko a ce abu kaza karshen sa karshen sa ya tafi to da karshe sai mai kidan ba ko mai ko to duk abin da za a ce karshen sa ya tafi ai babu shikenan to karshen addini karshen abin da ya rage mana na addini musulunci ita ce sallah idan sallah ta tafi ina addini yake kenan babu yan uwa fahimta ji sun ko to idan muka sake muka tozarta sallah muka wulakanta sallah sai mai rage mana babu yanzu duk mu'amala ka kalla ka dauka ka gani dan Allah wacce ce ake yanta hamsin bisa ɗari ma hamsin bisa ɗari kawai wacce ce aka iya bata maki hamsin bisa ɗari duk abin da muke yi Allah ka je ka rece ka je ka rece ɗan abin da kanka ka gani da wahala ka samu sallah da ita ce ta ɗan rage mana alhamdulillah yanzu gashi ne dun bambanci mun taso mun to masallaci mun yi sallah asuba da lokacin azhar kuma yi zaga mun dawo cikin masallaci ana ta sallah to mu yi kokari mu kiyaye ta eh sakamakon yinta da muke yi da gaske insha Allah ta'ala Allah mai gafara ne sai sai ya gafarta mana abubuwan da muke na gazawa da kurakura Allah maka kai sai ya gafarta mana yan uwa sai mu dakata ana insha Allah ta'ala mun zo karshen fasalin gobe sai mu shiga fasali na shida abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya na'am
su kamar da aka bambanta a hannun
na'am
yanzu misali eh idan an je lahira wani azaba ba shi azaba su zai zo da ya kuma shi ma nan akwai bambanci wannan hukuncin duniya ne yadda za yadda Allah maka sarki ya ya ma ya sa zaka mu'amalanci mushriki da ahlul kitab shine a duniya amma aka ji lahira duk mutumin da ya mutu a matsayin arne arne duk mutumin da ya mutu a matsayin yana shirka ko yana kafirci yanzu mutumin da yace mutumin da yace shi ahlul kitab ne ya yarda cewa annabi Isa Allah ne ko wannan mai cece shirka ce ya yarda kuma Maryam ita ma Allah ce ya yarda Allah Allah ne Allah uku saboda haka idan ya shiga wuta shi ma har abada yadda mushriki zai shiga wuta ya dawoma shi ma idan ya shiga wuta zai dawoma har abada Allah yana ba su da wani bambanci duk ɗaya ne hukuncin kai yadda zaka mu'amalance su ne a duniya Allah ya bambanta maka amma Allah yana ba bambanci Allah ya samu dace na'am ban gane ba sallallahu alaihi wasallam a ai duk ita da mun sallar gawa addu'a ce ma sami cewa akwai ta keɓantacciyar addu'a da mutum zai yi a lokacin da ake sallar gawa eh sosai ma kuwa sosai ma kuwa tun da kabarori ne guda a- wacce muka fi sani ko sallar gawa za ka yi kabara hudu eh, za ka yi kabara hudu ko za ka yi nawa akwai akwai akwai nawa akwai shida akwai tara duk ya tabbata to amma dai mu hudun muka fi sani ban sha hudu idan kai ka bara ta farko sai ka karanta me sai ka gode wa Allah yadda hadisin ya zo bari makaranta yadda hadisin sai ka gode wa Allah ko ta bi sai kai me salati wa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ta uku da ta hudu kuma duk sai kai me sai kai addu'a idan kai ka bara karfa farko ka karanta suratul fatiha shikenan yayi wasu malaman suka ce in ka kara da sura ma babu ko alhamdulillah rabbil alamin zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ka ce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yayi ta biyu za ka yi salatin annabi salatu salatin ibrahimiyya salat salati ibrahimi shi za da shi ne zo daga bakin manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam sai ka yi shi shine muke da tabbas a kansa idan limami ya yi ayi kabara ta uku sai ka masa addu'a Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم بدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم ثبته عند المساله اللهم نور له في قبره وافسح له به لك كما يأي وانا تتبت daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an yi kabbara ta wadi an uwa shi ma annabi addu'a yake ba da an yi kabbara ta wadi ake sallama ba. idan annabi ya kabbara ta wadi nan ma yana yin addu'a اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفى منا فتوفى على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده في ادعائنا wannan ma daga manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan da riga maka su daga annabi sai ka karanta idan limami haka ya kafa ne sallama shikenan dama sallar gawa babban garafin ta game da na faɗa shi ne addu'a ce kake wa mace shi sa kaga babu ruku'u ba su jira ko kawai tsayawa za ka yi addu'a idan ka gama ka ce mai assalamu alaikum shi ke to da ka an kai wannan allah da ka yi sallah gaba shi sa sallah gaba babu wani halaka idan mutum ya mace ba sai an je an ta nemo waye zai sallah waye zai sallah kai ma ka shiga kai sallah ba haka bane amma sai kana tawaye wai na ina limam shi kenan kawai da allah ba ka iya fatiha ba ba ka iya salatin annabi ba wannan addu'a da nake da na karanta bai wa alaka ne Allah ka shi yake sallar da kau eh dan dan uwanka ya mutu idan mahaifinka ya mutu ko dan uwanka shi da kai sallar kada ita cewa sai sai sai limami ita neman mutu Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh eh akwai eh eh ba musulmi bane kuma na gani kuma kuma ba musulmi bane masha Allah wannan ya taba gaske eh ya mutu kuma a haka ikon Allah shi bai faɗa ba subhanallah subhanallah eh a gawa musulmi ce gaskiya gawa musulmi mutum ne ya ce a asibiti musulmi ne zai cika an ga alamun cikawa da dare sai yan uwan suke ta maimaita masa kalmar shahada ya shi musulman bai faɗa ba kusa da garinsa a kuma kuma shi ba musulmi wani mushriki ne shi kuma sai yake ta maimaita ku zo ni ikon Allah sai yake ta maimaita kalmar shahada shi musulman bai maimaita ba shi kuma ya maimaita kuma sai ya mutu a kashi wannan mushriki shikenan ya zama musulmi ga wasu ta musulmi ne sai a dauke shi a ji a mai sallah a mai linkafani a wanke shi a ji a binne shi a makarantar musulmi ya zama ta musulmi eh wannan Allah ya tabbake shi shi sa ai uwa ba farkon ba karshe wallahi yan uwa Allah subhanahu wataala ba mutum bane da zaka ga ai wani ya dade na aikata aikin alkhairi dole ya cika da alkhairi ina kowa na duk rayuwar shari'a yake dole ya cika da shari'a ba haka bane shi sa kullum manzon Allah kira da amince tsara tabbata gare shi addu'a sa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika saboda ba farkon ba karshe innamal umur bil khawatim ana kallon karshen al'amura ne ba farko ba kada ka sake ka rinka tabbaci da aikin ka ka rinka ji ake kana wani aikin alkhairi ina ba ai wa Allah haka wallahi ka ba a hankali kullum ka rinka kaskanta wa da Allah kai ka nuna kai ba kowa bane ba kai komai ba bai zunubi ne ma kai Allah gafarta maka Allah kaga shi wannan duk rayuwar ta shirka ya sani akan garin azumi da suka karɓi shahada kuma ya faɗa barta Allah ya samu dace dan uwa mu da ta na kuma eh karama kallon gaskiya waɗannan suna buƙatar orientation a karama kallon sosai ce yaran da muke da su kuma gaskiya haka ne yara ne musulmi iyayensu musulmi ne kowa kowa nasu musulmi ne amma sakamakon sa kansu da suke a cikin hali na shaye-shaye ko abin da ya kama daga wasu daga cikin sallah ko sallah ba saki ba haka bane to irin waɗannan suna buƙatar orientation ne gaskiya dole ne in za ta yi a kokarin yi musu wa'azi a jawo su a nuna musu abin da suke na rashin kyauta idan suka mutu haka akwai matsala idan an musu an mutu idan kowa ya nade hannun su yake musu ana kallon su to mu dubu da muke tare da su don mun yi laifi amma idan aka samu mutum uku masu suka sauke ne suka yi musu basu ji ba shikenan an fita an fita na na eh ai gaskiya ne gaskiya ne eh gaskiya ne yace akwai wanda za ka idan an tara sallah zamu zo bayani akan sau Allah da cikin karatu idan an tara sallah idan ka zo na kafa a cikin kafa mutum sai ga ya zai ka arzu shi kuma galibi gaskiya iyayen madattawa su ya kuri su cikin akwai wasu daga ciki idan ka zo na kafa wani magani yake ka zo na kafa sai kuma kai rashin kunya akwai wani abokin yana ban labari ce ya je masallaci sai ya zo na kafa a jikin kafa wanda titi sai ya janyi ya ƙara biyu shi ƙara janyewa ya ƙara biyu shi a ɗauka ƙara sallah sai ce sai da kafa ma ne da titi ya ce sai da kafa ma ne ya ban sallah ya masa magana sai ya fama shi to yan uwa daidaita sau kamar yadda wasu daga cikin malamai kamar Muhammad dan Hanbal da wasu daga cikin malamai suka ce wajibi ne a cikin sallah dole ne sai an daidaita sau dole ne tunda annabi kira da amince tsara tabbata a garshe ce ko dai ku daidaita sawaye ko kuma Allah maka sarki ya saba tsakanin wasu ai dan mun san hadisin ko tunda kaji annabi ya kawo idi cewa Allah zai saba tsakanin wasu to akwai matsala akwai matsala shi sa nake ba wannan labari nake cewa kana shigowa masallacin za gane duk ba musulmi yanzu ba mana hadin kai wannan daga shiga masallaci za gane ba ba hadin kai so za ga wani a can ya ware wani a tsakiya nan ya ware wani a can wani ma a can baya sallah fa ake limami yana karatu ga sau babban matsalar da take cikin wannan shi ne duk lokacin da mutum ga sau ya koma gefe inda za a yi sallah aka a gama wallahi ba shi da sallah kun ji na yi rantsuwa hadisi ne ingantacce annabi ce la salata liman liman faridin kalfasa babu sallah ga wanda ya sallah shi kadai bayan sau ga sau bai cika baka cika zo da wani sau yanzu sau da yawa ana jin malam kwaron lokaci suna suna rigima da mutane idan ka ce wani ga sau ya doshi wasu ba zai doshi kawai zo ka shiga sau ba fa zagin sa aka yi ba cin mutunci ba zo ka shiga sau wai shi ba isa aga masa yaji da tin kamar malam Umar ya masa magana shi ba za a shiga kuma yaro na dan karami ya haife shi ba zai ba ina ba ma Sulaiman Rabari ran nan na shigo masallaci salatin asmanan da nake yi a baya na ga wani yaro can gefe ga sauwa sai na ce masa shigo sau man yaron nan kawai kalle ne ya tsaya sai bar sallar wallahi fa bai dawo to kaga me al'umma mai muke su zama saboda Allah a masallacin ba babba a cikin masallaci kai daga shigowa cikin masallaci ka san ba a ɗakin ka kake ba ba a rumfa ka kake ta kasuwa ba ka san nan wani waje na musamman da yake da wasu hukunce hukunce ke bantanta idan ka shigo masallaci duk abin da aka yi suke abin da annabi jira da amince tsara tabbata a gaishe kai da kai tun daga kan shiga sahu da ta da kama komai na annabi ne babu naka ba haka bane yanko amma mutum ya shigo sai ya koma gefe yanzu ga tsawon irin irishe ga mutum a gefe can a gefe can mai haka sannan bayan babu wanda ya sai ya faɗa abu kaza saboda Allah wallahi yan sai mun gyara addinin nan ba na bane ba na ka bane na Allah ne sai ka yadda Allah yake so Allah zai karba wallahi in baka yadda Allah yake so ba zai karba sai ka yi yadda Allah ya ce a yi shi sannan Allah zai karɓa ba da sau ma kawai sai ga abin da ya bayi
Kamala a cikin wannan matsalar ma shi da wannan ba mana ya kawo wannan matsalar.
na
Masu ya zan ce da wasu mafi yawan majority da muka ce in kun zo a cikin eh za ku zo ka haɗa ku amma kawai sai ga yana wasa da ya fi da wancan ya ɗaga. Saura kai da kake kusa da shi ba ka duba.
shi gaskiya ka Ko kuma ya danno kafarsa kamar zai ture ka eh da karfin ya.
ba daidai ba Wani ne sallah ba kai da ake so.
a ina karfi a cikin sallah gaskiya ne dama ina ina bayani a duk masallatan ma haka ne insha Allah ta'ala za mu zo bayani akan sauri saboda lokaci ya sai mu dakata za mu yi bayani akan sauri Allah Allah ta fara sarki sai mu dai yan uwa abinda muka faɗi ne Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya bi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام